من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako yau muna sha bakwai ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda daidai da takwas ga watan bakwai 2020 muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gaban katar cikin abin da zamu faɗi a sati wanda ya wuce mun karanta farkon suratul ali imran wanda mun karanta ayoyi kusan aya guda tara kene yau insha Allah za mu tashi aya ta goma kahin nan akwai dan tsokaci da nake so in yi kaɗan akan abin da ya shahi karatunmu tun da muna ɗauka ana a shi kuma ana watsa shi a gurub-gurub na wazab lokacin da na je ina saurara sai na ji lokacin da muke harkon sura a surata al-imran sura ce madaniya da na karanta da larabci kuma da hausa sai na ce wanda ta sauko a makka da na kunga wanda tuntube ne wanda bai kamata ba a ce kun bari ya wuce wani sai nake ta mamaki a larabcin sura ce madaniya kenan sura wadda aka sauko ta a makka amma wajen fassarawa sai na ce sura wadda aka sauko a makka ita ake cewa madaniya da kun ga wannan ba karamin tuntuma harshe bane wanda bai kamata ba a ce an bar shi ya wuce karatunmu da muke karatu ne na ci gaba gaba daya kuma ni ma ɗalibi ne duk mutumin da ya ji wani tuntuma harshe ko wani kuskure ya kamata a ce kai sai ya yi bayani mun gyara shi sai mu ci gaba kamar da muka yi bayani can farkon karatunmu wani lokaci ma ina saurawa na ji lokacin da muka yi bayani a kan can farkon sotul bakara muna magana a kanmu na hukai mu yi zancen imamu sha'arawi ya yi zancen cewa allah subhanahu wata'ala ya kama mutane uku ba kai tsaye idan an sa'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya kawo misalin waɗanda aka ɗora su a gazuwar uhud jabal rumat sai kuma muka ce badar to wannan duka tuntube ne wanda ya kamata a ce ana la'akari da su don daidaitawa ba karatu wani irin na wani a ce wani ga wani kasur gumin malami wanda ba zai kuskure ba kuma ba za a gaya mashi magana ba ba karatu wani muke irin na malaman gargajiya ko na bida'a wanda duk abin da suka faɗi kawai saurara ake ba wanda ya sai ce musu malam wai me yasa kace kaza duk abin da muke karantawa abubuwa ne masu dalilai ko da muna cikin tsakiyar karatu ba matsala mutum ya ce wai malam menene yasa aka ce abu kaza kaza ne sai mutum ya ji dalili da hujja amma ba wai mu yi ta tahiya ba haka to kaga wannan shine ya mun koma baya kenan Allah ya taimake mu Allah kuma ya kara mana ya karfin gwiwa dan malam ayatu goma kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladzina kafaru lalle ne waɗanda suka kafurta lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a Allah ya ce dukiyoyinsu amwaluhum ko kuma ƴaƴansu shine wala auladuhum min Allah shay'a kenan ba su amfana musu komai a wajen Allah lokacin da Allah ya kiyaye a ce bawa ya mutu yana matsayin kafiri to dukiyar da yake tamaka da ita a nan duniya da ƴaƴan da yake tamaka da su ba sa iya amfana mushi komai shine ma'ana lan tuguni anhum wa ula'ika hum wa ƙudun nar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce bari ma waɗannan su ne makamashin wuta da su za a kunna wuta Allah kare kadabi ali fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala sai ke cewa kamar irin sunna ko kuma aiki ko wani abu sabo na mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wanda suke kanin su kazzabu bi ayatina Allah subhanahu wataala ke cewa sun karyata ayoyinmu fa akhazahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da laihinsu wallahu shadidul iqab Allah subhanahu wataala mai sananin kamu wannan mala yake cewa yukhbiru Allah ta'ala 'anil kuffar annahum waqudun nar idan muka diba aya ta goma Allah subhanahu wataala mana bayani ne cewa lalle ne tabbas wanda suka kahurta su ne makamashi a gobe kiyama da su ne za a kunna wuta mana kenan wuta za ta yi ta ci ita su za a yi ta sawa a ciki sai Allah subhanahu wataala a suratul ghafir yake cewa yawma la yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum wa lahum al'anatu wa lahum su'ud dar lalle ne duk wanda suke kafurai ne to wani uzuri wanda suke azalimai ba za su ce ba ya Allah wani ne ya batar da mu ko kuma ya Allah ni bin sani ba ko ya Allah shagalin duniya ne ya rufe ni to babu wani uzuri da mutum zai kawo tunda an aiko da manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani kuma yayi bayani kuma ga hadisan shi ko malamai sun yi bayani musamman ma a zamanin mu na yanzu yanda koyon watsa labarai suka yi yawa na karatu da wanda suke na gani tele tele ga sunan ga su whatsapp ga su wani twitter instagram dukkan wasu abubuwa wanda suke wasa'il abinda za ka ga wani abu a rubuce ko ka ji to mutane yanzu suna daga cikin mutanen da Allah ya musu baiwa sai ga mutum a salular shi sai a samu wa'azi kusan dubu ko kuma a samu tafsirin qur'ani kamil da wani malami ko malam Jafar Allah ya kan shi ko kuma wani malami daban sai ka samu wa'azi hudubobi iri-iri kala-kala to wannan duka yanke hujja dan kada mutum gobe kiyama ya zo ya ce ya Allah bin sani ba ko ya Allah ni kazana ya shagale ni to Allah subhanahu wataala ke cewa duk wanda ya zalunci kanshi a nan duniya uzurin shi bai amfana mushi komi sai Allah ce bari dai suna da wani wani gida wanda yake mara kyau mala ce wa laysa ma utu fi dunya min al amwali wal auladi binafi'in lahum inda Allah mala ce abinda aka ba su na dukiya su kafirai da zalimai na dukiya ko kuma yawan ƴaƴa ba zai amfana musu komi ba a gobe kiyama wala bi manjihim min azabihi wa alim iqabihi kuma ba zai tseratar da su ba daga azaba ta Allah mai radadi ko kuma kamu na Allah wanda yake mai girma a suratul tauba Allah subhanahu wataala ke cewa wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an yu'azibahum biha fil hayatid dunya وتزهق أنفسهم وتزحق وتزحق أنفسهم وهم كافرون annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da duk wani mai imani sai Allah yake cewa kada dukiyoyinsu da kuma ƴaƴansu su burge ka in kaga mutum mara imani yana abin da ya ga dama da dukiya ko kuma Allah ba shi tarin ƴaƴa to wanda bai kamata ba ce ya burge ka inna ma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fil hayati dunya bari dai Allah ya ba su wannan da yayi musu azaba tun na duniya sai ga mutum ya zama bawan kudi ko kuma bawan dukiya ko bawan wani sana'a ko bawan wani aiki duk inda za shi daga ina kake ina za ka wannan abin da yake bauta ma shine dukiya ko kuma wata sana'a tashi a wani hadisin na tace annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta isa abdul dinar duk wanda ya zama to abin bautar shi shine kudi dinare ko azurwa ko kuma abin da ya shafi sefa to wannan babu mutumin da ya yi hasararre kamar shi za ga cewa wannan duke za ta shagaltar da shi daga bauta Allah sallah da azumi da zakka da sauransu sada zumunta sanin haƙƙin makwabta sanin haƙƙin iyaye sanin wani abin da ya kamata da wani bai da lokacin matar shi da 'ya'yan shi balle iyayen shi gaba ɗaya dukiya ta mantar da shi su to kaga wannan ba karamin azaba bane to waɗannan suna daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mashi umarni kai tsaye da masu imani kakka sake wannan abin ya burge ka ka roki Allah ya baka rizqun kafaf arziki wanda zai kare ka kai dai ba za ka yi roko ba kuma za ka biya bukatu kuma za ka taimaka ma wani wanda shine irin arziki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake roƙon cewa kullum Allah ya sanya abincin ko kuma arzikin iyalin shi ya kasance hakan Allah ya ce wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma za su mutu za a halaka su za a cire zuciyarsu ta rayuwa kuma suna kafurai kaga wannan ƙarshen hasara Allah ya kare a wata ayar Allah subhanahu wataala yake cewa la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun sun ma'awahun jahannam wa bi'sal mihaj mana kada ya rude ka yanda suke kai kawo ana ta cikin hidima sawan ya kasance na dukiya ne sawan ya kasance na mulki ne da abin da ya kama da wannan shi dai ba harkar ubangiji bace ba harkar Allah bane harkar duniya ce ana zuwa ana zawa wani ana waya da wannan ana sa wannan ana hana wannan to Allah subhanahu wataala ke cewa kai mai matsayinka na mai imani kada ka sake wannan abin ya rude ka kaka ce nima dama in kasance kamar wane mu rika shiga muna fita muna shiga manyan motoci muna bulaguro to Allah subhanahu wataala yana kashe di ga mai imani kakka sake irin wannan harkoki su burge abin da ya kamata ya burge ka shine idan kaga mutum yana shiga yana fita dan Allah addinin Allah ne yake taimaka ma a'a musulmai ne yake taimaka ma dan neman ci gaban su a al'umma ta musulmi gari na musulmi ne yake taimaka ma to irin wannan ne za ka yi guri ka ce allah ne ma ka sanya ne kamar muwa ne ya zama to mai albarka mai taimako ko mai taimakon addini da abin da ya kama da wannan sai allah ya ta mata'un qalilun duk abin da kake gani na duniya da duk abin da allah ya ba wanda suke kafure ne dan jin daɗi ne kaɗan summa ma'awahum jahannamu wa bisal mihad sannan ƙarshe Allah subhanahu wataala zai sa shugudar da za a musu a gobe kiyama ita ce za a sa su jahannama Allah ce kuma tur da irin wannan shuguna ko koma koma kiran kaga a matsayin ka na mai imani dole kama kanka kiyamul layl irin wannan kalkali na duniya kada ka sake ya rube ka game da ibada Allah Allah subhanahu wataala ke cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da su kafurai da abin da suke bauta ma da abin da suke tamaka da shi na dukiya da yaya gaba ɗayansu Allah ya ce makamashi ne a gobe kiyama na wutar jahannama da su za a kora kuma sai an kai su ko suna so ko ba sa su akwai ruwaya na abi hatim daga ummul fadl ummu abdullahi bin abbas kala take cewa bainama nahnu bi makka qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min al-layl فنادى هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثه wata rana umu fadda take cewa mama ce ta abdullahi da abbas wata ran daddare sai annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallam a makka sai yake cewa ya Allah na isar ya Allah na isar yana ta maimaitawa har sai da ya hadi so uku fa qama umar bin khattab umar da khattab sai yake cewa na'am ya manzo lalle tabbas ka isar da sakon ubangiji ثم أصبح فقام النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم to bayan kuma a lokacin sai suka yi barci ana waye gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai yake cewa la yazharanna al-islam yace musu lalle tabbas albishiri musulunci zai bayyana za a san shi a ko ina hatta ya ruddu al-kufra ila mawatini har sai an mai da kahurci zuwa gidajen shi duk inda asalin kawurci ne ke sai musulunci ya mamaye shi ya zama tobe da bai da ka tabis sai musulunci ne zai hada a shi sallallahu alaihi wasallama sai ce wala tuqudanna al-bihara bil islam yace kuma teku za ku keta teku da musulunci dan kai sako a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba su labari ne wanda dai masu imani ne za su yi imani da shi saboda a yanayin da suke larabawa mutanen sahara abu ne mai kusan wahala a wajensu amma da ke sun san manzo sallallahu alaihi wasallama sadiqul masruq ne sun san tabbas sai wanda ya tabbata sallallahu alaihi wasallama sai ce wala yati yanna ala nas zaman yata'allamuna alqur'ana wa yaqra'una wani zamani zai zo mutane za su ta karanta qur'ani kuma su san shi kwanne wajen karantawa da sauti mai dadi sun mai kulula sai nan sai su ce kadi qara'ana wa 'allamna faman hadha allazi huwa khairun minna sai su rikin alfahari mu mun karanta mu mun san qur'ani mu mu ne ahal qur'an mu ne gwannai a wajen karanta qur'ani to kenan saboda haka babu wani wanda ya kai mu mu mu ne gaba kenan alfahari suke yi sallallahu alaihi wasallama sai ce fa hal fi ulaika min khair sai yake musu tambaya kace yanzu kuna ganin akwai alheri a cikin irin waɗannan mutane halu sai suka ce ya rasulullahi faman ulaika sai sabai suka tambaya wai su wane ne su qala sai annabi kita ulaika minkum wayannan ai daga cikin ku za a same su can gaba idan lokaci eh lokaci zamani ya zamani wa ulaika hum waqudun nar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce waɗannan kuma da su za a hura wuta to wannan yana karantar da mu ne duk mutumin da zai san qur'ani baya aiki da shi bai halitta ba halakkin shi bai haramta ba haramkin shi to wannan mutum yana daga cikin manya-manya wanda gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai hura wuta da su ana so mutum ko da aya ɗaya sani ya yaki da ita kuma duk alfaharin kai zaman to kai ne gwani na ƙarshe a wajen karanta alƙur'ani idan baka aiki da shi Allah subhanahu wata'ala zai iya wurgi da kai a gidan wuta kuma a hura wuta da kai wannan azabar saboda ka sani ka take sani to kaga kenan yan uwa masu imani dole ne mutum ya san ƙur'ani kuma ya san halak da haram mafi yawa abubuwan da mutane ba sa so a yanzu akwai wanda ba zai je wajen karatu ba ko wajen wa'azi dan kai riya an ce wata haraka shi da yake haramun ko kuma abu kaza haramun abu kaza ya cancanta abu kaza bai cancanta ba so yake a bar shi da shi da san zuciyar shi yayi abin da ya ga dama to waɗannan irin su ne zaka same su ma wani lokaci sun san qur'ani ko sun san hadisi to Allah zai yi makamashi da su Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala sai yake cewa kadabi ali fir'aun wannan kalma ce kalmatu da'ab malamai suka mata fassara da yawa abdullahi da abbas yake cewa ka sani ali fir'aun kamar yadda suke aikatawa sana'ar su aikin da suke yi haka kuma imam ikrima ya rawaito daga mujahid eh da mujahid shi ma da kuma da yawa daga cikin malamai suke bayanin cewa ka sunnati ali fir'aun shine ma'ana kadabi ali fir'aun shi kuma aka ce sunna kamar wani abin da ka biyo hanyar wani kamar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama shine kai yanda yayi ka biyo hanyar shi kenan ka bi sunnar shi to duk mutumin da ya bi sunnan ali fir'aun kenan irin wannan ta'addanci da suka yi na rashin imani da kahurci to shi ma mutum kamar ya hau hanyar su wa ka fi'li ali fir'aun wa ka shuhi ali fir'aun da wanda ya aiki irin nasu da wanda ma ya kamanceceniya da irin aiki irin nasu to waɗannan gaba ɗayansu ma da ya ce alfazu mutaƙariba mana kamar kalmomi da wanda suna suna kamanceceniya da juna wallahu shadidul iqab ma da ya ce shadidul akhzil alimul iza azab lalle da tabbas Allah subhanahu wata'ala yana kama wanda suke marasa imani kamurai kamu ko mai tsanani la yamtani'u minhu ahad babu wani wanda zai zo ya ce ya karbe su waɗannan mutane dan Allah ya kama su babu shi wala ya kutu shay'un bal huwa fa'alu lima yurid kuma babu wani abin da za a ce ya wuce Allah ya kasare shi ko kuma a wannan abin gashi nan amma kuma zamani ya zamani ubangiji har ya manci a Allah subhanahu wataala sai ya kama su da irin laihin da suke yi kuma Allah fa'alu ne lima yurid yana aikata abin da yake so allazi qad ghalaba kulli shay Allah kuma ya rinjaye kowa babu wani wanda zai daga kai ya ce shi kaza ne ko kuma shi dan wane ne ko shi malam wane ne ko shi ne shehu wane ko wali wane a gobe kiyama babu la ilaha ghairuhu babu wani abin cancanta da bauta sai Allah shi kadai wala rabba siwa ko bai kamata a bauta ma wani ba sai Allah shi kadai to wannan shine ma'ana wallahu shadidul iqab ina zai karantar da mu lalle ne tabbas ashe duk koyin da zaka yi kada ka zamanto kayi irin na sunna na mutanen fir'auna shine kahurci da kin gaskiya zahiri ana gani annabi Musa alaihi salam ya zo wa fir'auna da gaskiya iri iri da ayoyi amma in wannan ta wuce sai su karyata wannan ta zo su karyata wannan ta wuce to a matsayin ka na ma al'umma ko kuma wanda kake al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama in kaga gaskiya zahiri ka karyata to kenan kama ka aikata aiki irin na mutanen fir'auna to a ƙarshe sai ka tabbatar makanka cewa wallahu shadidul iqab kenan da Allah ya kama su to ka tabbata cewa kai ma sai Allah ya kama ka da azaba Allah ya kare na'am
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد na'am قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
Allah subhanahu wataala yake cewa qul ma'ana kenan ana magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ka faɗi ko kuma ka gaya ma lillazina kafaru waɗannan waɗanda suka kafirta daga Yahudawa da Nasarawa wanda suka kasa imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam satubtu sa- satuglabu lalle ne tabbas za a ci ku a yaƙi a wata rana za a ci nasara a kanku malaka da lokacin da aka yakin badar aka kare sai yahudawa na madina suke cewa ai ai ba wani abu ne da manzo da sabon da suke tare da shi ai sun samu mutane ne wanda ba su iya yaki ba waɗanda suke ba wasu jarumai ba ba suke waɗin manganu masu yawa suke tunanin cewa inda su ne to da sai sun ci nasara a kansu a kan sabai da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah sai ya sabko da aya yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu qul lil ladzina kafaru satughlabu kenan su ma idan an yaki da su tabbas sai an ci nasara a kansu wa tuhsharuna ila jahannama kuma a gobe kiyama Allah subhanahu wataala ce ka gaya musu kuma za a kora su kamar yadda ake kora awaki tumaki haka za a kora su zuwa gidan jahannama wa bi'sal mihad Allah subhanahu wataala sai ya ce ma'ana tir da shimfiɗa idan iyama ne za a sa su nan ne makwancinsu nan ne wajen rayuwarsu ajika na lakum ayatun lalle ne tabbas ya kasance a gare ku wata aya aya shine alama wani abin da za ka gani ya nuna maka wani abu fifi a ne a cikin jama'a tawaga guda biyu iltakata waɗanda suka gamu fiyatun tuqatul fi sabilillah kenan ɗaya daga cikin waɗannan tawaga wannan jama'a su suna yaƙi ne don ɗaukaka kalmar Allah fi sabilillahi wa ukhra kafira ita kuma ɗayar to ita kuma ta kahurce ma Allah lokacin sarki ya rauna hun misilaihi suna ganin su kaman kwatankwacin su biyu kaman kenan inda su ɗari ne in suka kalle sai su ga sun kai ɗari biyu in su dubu ne in suka daga ido suka kalle su sai suka sun kai dubu biyu shine ma'ana mislaihim ra'aya la'ayi amma Allah subhanahu wataala sai ce wannan a ido ne amma hakikanin gaskiya ba su kai haka ba wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha lalle Allah subhanahu wataala yana karwafawa da kuma taimakon shi wanda ya ga dama inda fi zalika al'ibra Allah subhanahu wataala ya ce lalle tabbas a cikin wannan akwai abun lura amma ba ga kowa ba sai Allah ce liqulil absar ga wanda suke da basira wanda suke da tunani wanda suke da tsinkayen nesa za su san cewa lalle wannan tawaga guda biyu wanda Allah subhanahu wataala ya hada su kowanne da ya kalli dan uwan shi sai ya ga kamar yayi biyun shi to nan sai mala yake cewa يقول تعالى قل يا محمد للكافرين ستغلبون أي في الدنيا كان يا منزوك يا مكافرين أنا الدنيا تبس أنت نصر أكون kuma kaga mu yanzu da muke karanta ita wannan ayar muke fassarawa ko muke jin ma'anarta ba ma mamaki saboda mun san abin tuniya abu an samu nasara akan wanda suke kafirai ne ko kuma kahurci to amma a wancan lokaci wanda ke ga rum ga farisa manya-manyan dauloli ne na duniya wanda babu zancen a ce larabawa gaba daya su yaƙi da su su ci nasara balle kuma a ce daga cikin larabawa wani bangare kaɗan daga cikinsu waɗanda suke musulmai annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda suke tare da shi amma Allah ya ce ka ce musu sai an ci nasara a kansu to kaga mu yanzu abin zahiri ne a gare mu tunda waɗannan dauloli guda biyu gaba ɗaya musulunci ya kada su ya tahi da su yanda ruwa yake tahiya da karmami ba sai Allah ya ce wa tuhsharuna yawmal qiyamati ila jahannama wa bisal mihad a gobe kiyama kuma akwai azaba da Allah zai musu za a kora su zuwa wutar jahannam Allah subhanahu wataala sai ke cewa qad kana lakum aya mala yace abin da ake ni da aya anan shine mana alama kuma wanda ake ni da su sune yahudawa wanda suke faɗin manganu ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wai inda su ne aka yaki da su to lalle tabbas ba za su samu nasara ba ya iske mutane ne wanda ba su da dabara wanda ba su da jarumuta wanda ba su da kaza ba su da kaza sai Allah subhanahu wataala ya ce a su ma ga ya musu sai an ci nasara a kansu to sai ma'anar ya raunahum bi silahihim ra'ayil ayn wanda eh wannan jumla ce ko mu ce ɗan kalmomi ne wanda malamai suke magana a kansu akan cewa eh akwai hikaya ta ibnu jarir at-tabari yake cewa almushrikuna yawma badr sai su rika ganin yarawna almuslimina mislaihim fil adadi ra'ayil ayunihim su mushrikai in suka daga kai sai su ga musulmai kaman sun limka su gida biyu su kuma alhali ɗan kaɗan ne ba su ma kai rabin su wannan Allah subhanahu wataala ya haka ne dan karfafa su kenan su kuma sai a sa rauni a cikin zuciyarsu su musulmai yan kaɗan ne amma idan mushrikai suka kalle sai su ga abin ya musu yawa ba za su ci nasara a kansu ba to wannan sai sa su karaya magana ta biyu ya raunahun mislaihim ra'ayal ayn ai bi ma'ana su musulmai su ne suke ganin kafurai kaman kwatankwacin su kenan nan sai a ce musulmai suna ganin kafurai kamar su gida biyu kuma su ma kafurai suna ganin musulmai kamar su gida biyu to shi ne mala ya ce wannan ayar kama akwai ishkal kama akwai abu wanda yake ɗarmin kai to shi mala ya sai kawo ruwaya ta abu ɗan abbas don warwara a kan wannan abu ɗan abbas sai ke cewa annal mu'mini na kanu yau mabadar salasumi'a wa salata ashar rajulan su musulmai kwata-kwata gaba ɗayansu ɗari uku ne da kuma goma sha uku mana yawansu والمشركين كانوا 626 su kuma kafirai sun kasance 600 da kuma 26 a kusan sun limka su sun yi su amma da idan suka kalle sai su ga kaman sun lullumka su to wanda yana daga cikin wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha malaci lakin baqiya su'al akhar nan kuma akwai tambaya wanda kaman tambayar take tambayar kanta da kanta wa huwa waridu ala alqawlaini cewa musulmai sai su ga mushrikai kamar su su biyu su ma musulmai eh mushrikai sai su ga musulmai kamar su su biyu malam sai ta cewa to nan akwai daurin kai akan cewa ita wannan kissa ta yawmul badr da Allah subhanahu wataala cikin sul anfal yake cewa wa iz yurikahum wa iz yurikumuhum izal taqaltum fi a'yunikum qalilan ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وتآير تكي سورة الأنفال سيتاتي إذن كو كلم شركي سيوكو إن كتني بسوما مشركا كما إذن سكا كلي ورن دا سكي مسلمين سي سكا إن كتني كنونا سي باسو كزاري شوى أي نظام يكيس مغامة دسو سوما مسلمين سكا كلي سي سكا إن كتني سي سكي أي نظام يكيس مغامة دسو to Allah subhanahu wataala yayi haka ne sai ya zamanto kowa yana cikin kuzari liyaqdi Allahu amran kana maqula dan Allah ya cika wani al'amari wanda yake so ya nuna ma duniya malam sai ce fal jawab idan muka dubi wannan ayar tana nuna kadan ayar da muke cikin ta kuma ta nan suratul ali imran tana nuna cewa kowanne ya ga dan uwan shi sai ga kamar ya kai shi biyu to malam ce amsa ana shine anna hadha kana fi halin wal akhar kana fi al akhar mana kenan a farko-farkon yakin ana shirye-shirye kowanne ya yadda zango to shi kenan su mashirkai idan suka kalli musulmai sai su ga kamar su su biyu razani da kuma irin yanayin shirin da zai sai sauya su ma musulmai idan suka kalle sai su ga sun limka su biyu to irin shirin da za su yi su ma shirin ya sauya to can da lokacin da yaƙi ya kusa shi kenan allah su mara tala sai sanya sai kowa idan ya kalli uwanshi sai ga kamar ya yi shi yawa to sai kowa ya samu hamasa sai ya samu kuzari to Allah subhanahu wataala ya haka ne dan ya hukumtar da wani abu wanda daman can Allah ya kaddara shi cewa bayanin musulunci musuluncin nan zai bayyana Allah subhanahu wataala sai ya ce li yaqdi Allahu amran kana maqula ma la ta'ayil yufarriqu bayna al-haqq wal batil Allah ya yi haka ne dan a rarrabe tsakanin gaskiya da kuma ƙarya su musulmai sun san adadin su 300 ne da sha uku su kuma mushrikai dama sun san wasu wata ruwaya ma ake cewa sun kai dubu ko wajen 900 kenan hiyar da 600 amma kuma sai gashi an ci nasara an ci galaba a kansu to wannan Allah kenan yayi haka ne dan ya rinjayar da gaskiya akan ƙarya fa yazharu kalimatul iman ala al-kufr wa tughyan kuma kalmar iman ta zamanto ita take sama akan kalma wadda take ta kahurci da kuma kalma wadda take ta girman kai su abu jahal yadda suka zo suna ana yanka raƙumma ana kide-kide ana raye-raye suna ganin cewa za su zo ƙarshen annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sabon shi da kuma addini yau tashi ta ƙare haka suke girman kai sai Allah subhanahu wataala ya nuna mushi ya nuna musu mulkin shi wa ya'izzu muminina wa yazillu kafirin malam sai ce kuma wannan yakin da Allah ya gama wannan jama'a guda biyu Allah ya haka ne dan ya zamanto ya sa buwaya ga masu imani su kuma kafirai Allah ya kaskantar da su Allah subhanahu wataala sai ke cewa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla lalle Allah subhanahu wataala ya ce mu dai ai ku tuna Allah ya ba ku nasara a yakin badar da aka yi amma kuma ku ɗan kaɗan ne ba ku da yawa to duka sana daga cikin abubuwan da mai imani zai san cewa lalle in dai kana tare da Allah to shi kuma Allah zai kasance tare da kai lokacin da ka rasa goyon bayan ubangiji baka tare da shi kake tare da shaidan ko abin da ya kama da shi ko kuma hanyar shaidan to lalle ne Allah subhanahu wataala sai ya barka da dabarunka kai kuma ba za ka iya kai gacci ba sai Allah subhanahu wataala ya ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inda fi zalika la'ibratan la'ibratun li ulil absar to kaga nan Allah yana karfafawa ne da nasarar shi kenan kaga ba dubara bane ko kuma yawa a imaninka da kuma irin yadda ka ke kusa da Allah madaukakin sarki to haka Allah zai taimake ka hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bawa bai taba kusanta ba zuwa ga Allah da nafiloli har sai Allah ya so shi kenan bayan farilla to idan Allah ya so shi sai Allah ya zama tojin shi ya zama ganin shi ya zama hannun shi ya zama kawai shi mana kenan wanda zai nuna a'a dukkan abin da zaka gani abu ne na albarka abu ne na halak duk abin da zaka taba sai albarka duk inda zaka wuri ne mai kyau to Allah zai kasance tare da kai da taimakon shi da kuma agajin shi da kariyar shi to amma sai sharadin mutum ya kasance tare da Allah inna fi zalika la'ibra kuma wannan abu ne wanda yake abin tuntuni amma ga waɗanda suke masu basira kaga su yahudawa da yake basu da basira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji nasara ya dawo madina sai suke cewa a ai abin da yasa ce su nasara dan yan makka ba su iya yaki bane ai ragwagi ne to su kuma basu tsaya suka tunanin ba cewa sun yi su yawa waɗancan su mushrikai sun yi musulmai yawa sun yi su makamai sun yi su komai da abinci da ruwan da za a sha amma kuma Allah subhanahu wataala sai ba su nasara akan su waɗanda suke mushrikai ne to wannan duk mai imani duk wanda yake mai tsinkaye zai san cewa lalle Allah ne subhanahu wataala yake tare da su sai kasance tare da nasarar ubangiji to su kuma irin waɗannan ayoyi ana karanta su ne don bawa ya san cewa lamarin shi ya kasance tare da Allah don Allah ya kasance tare da shi kada mutum ya sake mana a ce wata musiba ta same ka ko wani damuwa ya same ka ko kuma wata bukata a ce ka karkata ka je wajen wani wanda ba Allah ba to kana yin haka duk wani abin da yake na taimako na Allah zai janye duk wani ta nasara ma wadda take kusa Allah subhanahu wataala zai kai ta nesa to sai ka ka kasance tare da ubangiji shi kuma Allah subhanahu wataala sai ka kasance tare da Allah ya gaza
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان ورضوان من الله والله بصير بالعباد
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zugina linnas an kawata ma mutane hubbu shahawat son soye-soyen zukatansu minan nisa'i daga mata wal bani da ya'ya wal qanatiril muqantara da taskoki na arziki waɗanda za a taskantar da su minan zahabi daga zinare wal fidda da azurfa wal khailil musawwama da dawaki wanda suke masu kiwo wal an'am da kuma dabbobi na ni'ima tun daga raƙumi har ya zuwa saniya har ya zuwa tumaki da awaki wal harasi da kayan noma duka wayannan abubuwan ko kalle su ne abubuwan da sha'awa ta cika zuciyar mu a yanzu ha a wancan lokaci sai Allah yake ta zalika duk wani abubuwan da aka zana sai ya kasance mata da ya'ya da zinariya da azurwa da kayan abubuwa na doki idan aka ce doki a nan saboda su ne abubuwa na alfahari na hawa a wancan lokaci kenan yanzu irin katkat da beirut manya-manya wanda ake hawa duk su za su shiga tsarin wannan za ga cewa gurace-guracen dan adam bai wuce su ba sai a zojen tumaki da dabbobi da shanu da raƙumma sai kayan noma allah ce gaba ɗayansu waɗannan mata'ul hayatun duniya mana abubuwan na rayuwar duniya babu wani wanda za ka je kiyama da su duka waɗannan wanda aka zana wallahu indahu husnul ma'ab Allah subhanahu wataala kuma kyakkyawan makoma yana ga wajen shi to shi ita ce yi mana bayani a wannan aya qul ya manzo ka gaya musu a unabbiukum yanzu in ba ku labari mana bi khairin min zalikum abinda yi wannan alheri wanda yi mata yayi yaya yayi zinariya da azurwa da dawaki da duk abin da ka sani na sha'awar duniya Allah yake ce ma ya manzo ka gaya ma mutane in ba su labari lillazi na taƙau amma ga wanda suka imani don sau da yawa idan ana ba da labarin lahira ana ba da labarin irin abin da Allah zai bada ga masu imani shi wanda bai da imani gani yake tatsuniya ce ake ko kuma abu ne wanda bai shahe shi ba shi sa Allah subhanahu wataala sai ce ya manzo ka gaya ma waɗanda suke masu imani suna da takawa in ba su labari mana abin da ya yi waɗannan alheri inda rabbihim a wajen ubangijinsu jannatun ta jari min tahtil anhar aljanna wanda koramu suna tahiya a kasanta khalidi na fiha kuma za su dawwama a ciki su masu takawa masu imani wa azwajun mutahhara kuma za a ba su mata waɗanda suke tsarkakakku wa ridwanun min Allah da kuma yarda ubangiji wallahu basirun bil ibad Allah subhanahu wataala ai mai gani ne ga bayan shi ya san abin da suke yi aikatawa to a wannan malam sai ke cewa yukhbiru Allah ta'ala amma zuyina lin nas fi hadhihi hayati dunya min anwa'il malaz min an-nisa'i wal banin irin abubuwan da Allah ya kawata ma diyan adam kawai abin da yake burge su mafi yawa abin da yake shagaltar mutane daga manya-manyan daga cikin akwai 'ya'ya da mata fabada abin nisa'i mala ya ce ya fara da mata ne li'annal fitinata bihinna ashad saboda mafi yawan fitinan mata ta yi tsanani game da maza mazaje masu imani sai wanda Allah ya kare shi kama sama da fi sahihai hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma taraktu ba'di fitnatun kai ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa'i game da fitina ta duniya in dai game da namiji ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce barban fitina wanda ta wuce mace kina tana daga cikin manyan manyan abin da yake fitinar mazaje sai ɗaya ku za su ketare su ci jarabawa sai malai ce fa amma iza kana al-qasr bihin al-ifaf wal kasrat al-awlad to amma duk da cewa fitina ne in ya zamanto da tara mata ko kuma da tara ɗaya in ya zamanto don kame kai ne mutum ya yi mace guda ya ga cewa har yanzu yana da sha'awa ya ƙara biyu ya ƙara uku ya ƙara hudu to wannan yana daga cikin abu mai kyau in ya zamanto don ya kare kanshi game da sabon Allah kada ya je ya faɗa zina wa kasratul aulad haka kuma ya zamanto ya tara ɗaya masu yawa domin shi musulunci ya kudaitar akan cewa a aihu ɗaya kowa a yi armi a aihu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a gobe kiyama zai yi alfahari da masu yawan yada maliki fahaza matsalubun margubun fihi ai wannan abu ne mai kyau haka ake so kama warrat al-ahadith fi targhib fi tazwij wal istiksar minhu kuma an samu hadisai da yawa suna bayani akan aure da kuma yawaita aure wa inna khayra hazihi al-umma kana aksaruha nisaa wani ruwaya ta Abdullah ibn Abbas daga ruwaya ta Imam Ahmad Imam Bukhari ya rawaito kutan kutin shi yake cewa mafi alherin al'umma ta inji Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka hisu yawan mata idan da suke da mata daya biyu uku hudu su suka yi alheri inji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sallallahu alaihi wasallama yake cewa ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah ita duniya akwai jin dadi a duniya sai annabi ta amma babban jin dadi na duniya shine a samu mace ta gari wanda za ta zama to mai imani sallallahu alaihi wasallama sai ba da wasu fofi yake cewa in nazara ilaiha sarratu wanda idan ka kalle ta za ka burge ka wai za a maraha a ta'atu wanda kuma in yi umarni cewa za a aikata wani aiki sai ta mushi biyayya wa in gaba an ha hafizatu fi nafsiha in kuma ya kai bulaguro kenan matar da ka'ar ma za ta kiyaye ka game da kanta za ta kiyaye kanta wa malihi kuma za ta kiyaye maka dukiyarka ba za ta lalace ba a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa hubbi ba ilayyan nisa'u wa tib irin cikin abubuwan da nike son su in ji annabi sallallahu alaihi wasallama aka sa mini son su a zuciya to mata da turare wa ju'ilat qurrata aini fi sala annabi sallallahu alaihi ce amma kuma jin daɗi na in ji na nutsu to wannan kuma sai a cikin sallah to kaga wannan hadisai suna karantar da mu lalle yawan mata da yawan 'ya'ya yana daga cikin abubuwan da musulunci ya kudaitar da su kuma kuma su wannan waɗanda suke wa musulmi ba ko kuma daga cikin musulmi wanda ba su gane ba yanzu irin abubuwan da ake yaƙi da su ke ana yaƙi da yawan mata su ma matan kansu an ruɗe su yanzu kowace mace idan ta shiga gida kamar ta samo wani kwaɗo tarihi daga ita shi kenan wahada hala sharikala ba ta so a kawo wata 'yar uwa wadda za ta zauna to kaga kenan irin waɗannan abubuwan da ake na kawoyin watsa labarai an wanke kwakwallo su akan cewa a wai in namiji ya mata kishiya kamar wani cin mutunci ne kamar wani katsawa ne nata ko kuma a kamar wani cin amana ne ko idan ya zo ce mata wance eh zan ƙara arme sai ta ce to mi na maka wai dole sai ta yi wani laihi ne zai aure in ba ta yi laihi ba shi kenan za a zauna haka to kaga wanda ya saba makarantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda musulunci eh, ya kudaitar a armi armi ɗaya biyu uku hudu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yace wanda suka yi alheri su ne masu wannan alal aqalla dukkan abincin da yake ciyarwa shi mai mace hudu dukkan hidiman da yake da yayin da komai sadaka ne kaga ba a gama shi da mai guda to su kuma mata ma macen da take zaune da al'uwarta take hakuri da ita take samun ladan ba a gama ta da wanda take ita kadai tana abin da ta ga dama to kaga karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama sai abu na biyu yawan yaya kuma sai a ce ma za ka talauce ka yaya biyu shikenan a barkance ko kai uku in kai yawa ko hudu to kaga wannan duka suna daga cikin abubuwa wanda addinin mu ya karantar da mu shi ya kudaitar da mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu a gobe kiyama zai alfahari da mu yace tazawwadu alwalud alwadud fa inni mukasirun bikum al-umam yawm al-qiyama a gobe kiyama ni ne zan buga gaba in ji annabi sallallahu alaihi wasallama in ci al'umma ta tafi kowa yawa ta wane bangare za a samu ta kaka za a samu al'umma annabi ta yawa sai lokacin da aka aihi ya'ya masu yawa to kaga sai ake kowa sai ake kawo shi talaucin shi a bakin goshi yana ganin yaya zai ci da su ya zai sa su lakwal ya zai biya musu kaza ya zai siya musu kaya wanda kuma bai san ba shi dan adam in ba dan karamcin tunani ba da wanda ke mara imani da kuma mai imani wanda ai addini bai mishi tasiri da yawa ba kai kanka ba kai kake rike da kanka ba balle a ce wani danka ko matarka ko wani babanka Allah subhanahu wataala ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum a wata aya ya ce nahnu narzuquhum wa iyyahum mu muke ci da iyan tukwanan ku diyarar da zai zo da arzikin shi duk wanda ya zo duniya da arzikin shi sabo zai zo inda kana da iya biyu aka samu na uku to dole ya ka samu ƙarin arziki haka idan mace ɗaya gare ka samu ta biyu za ka samu ƙarin arziki to kaga wannan karantarwa ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ita malaiku muhammad sallallahu alaihi wasallama mimman ya abudullah haka akwai wanda zai gaya shi saboda bauta saboda bin Allah saboda ibada shi a masallaci kadai zai zamna ma neman kudi ma bai shahe shi ba arme ma shi ba zai saboda kada ya shagala to shine sai malaki cewa annabin mu tsira da amince da tabbata a gare shi ya abudullah wa da la sharika lahu yana bauta ma Allah shi kadai babu an bauta da gaskiya sai shi fa haza mahmudul mamdu yace wannan kaga shine abin kyau kama sabata fil hadisi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aure kuma ya inganta a hadisi sai yake cewa tazawwaju alwadud alwalud ku armi mata waɗanda suke gwada muku soyayya kuma waɗanda suke masu aihuwa to wanda duka yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kadaitar yace fa inni mukasirun bikum al-umma yawm al-qiyamah mala ce wa hubbul mal kazalika taratan idan ya zamanto son ƴaƴa da son dukiya in dai ba akan wani abin da zaka alfahari bane ko kuma ka ci zaluncin mutane to abu ne mai kyau mutum ya so zuciya ya so dukiya dan ya bauta ta mu Allah ya kuma taimaka mu addinin Allah mutum ya so mata da ya samu ƴaƴa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama zai alfahari da su haka kuma ita ma dukiya kana tilil muqantara idan mutum ya sota to ita ma sai ta zamanto abu ce mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'ma malu salih lil abd salih ma dalla da dukiya ta gari wanda ba ta haram ba da kuma bawa na gari kenan wanda zai sa ta inda ya cancanta to saboda haka kenan haka shi ma san dawaki in dai ba dan sukuwa bane irin wannan da za a yi na sa kudi na haramu to shi ma wannan ba abu bane wanda zai kai mutum zuwa ga laifi to ganin lokacin insha Allah sati mai zawa za mu dasa daga nan abinda muka daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin lada gaba daya wanda ke da kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah